اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما وولك والخاتم لما سبقنا عصر الحق بالحق ولا هادي إلى صراطك المستقيم على آلي قدر امتال عظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والحمد لله رب العالمين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين حق قدره ومقدار العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته za mu ci gaba a cikin littafin mu na ta'alimul muta'allim tariqatul ta'allum za mu tashi a inda yake cewa wa'alam anna sabara wa sabata aslun kabirun fi jami'il umuri yace ka sani lalle haƙuri da kuma tabbata asali ne babba a cikin dukkan lamura walakin nau azizun kama kila sai dai yana da wuya kamar yadda aka ce a ce likullin ila sha'abil ula harakatun walakin azizun fil rijali sabatu yace harakatun wato motsawa ko kuma wahala ya tabbata likullin ga kowa ila sha'abil ula inda zai je fagen daukaka to dole sai ya sha wahala kun meye ne kowace irin sana'a ce kowace irin harka ce in dai za ta ɗaukaka ka za ta kai ka inda za a dinga nuna ka da yatsa to dole sai ka sha wahala ya ce walakin alizin fin rijali sabatu sai dai abin da yake wahal da mazaje shi ne tabbata wani da ya ɗan ji wahala kawai sai ya dawo shi shi wallahi ba zai iya ba shi ba zai iya ba saboda ya ji wahala saboda haka lalle lalle yana daga cikin abin da zai taimaka shine ya zama saboda haka dolin bawa mutum yana so ya zama mutum sosai to shine ya dage ya samu sabati kada ka bi mota sau daya ka bi sau biyu kawai ka dawo ka ce kai ai ba zai yi ba zai yi mana aka duk sana'a haka ko neman ilimin ko meye ne dai kada ka da ka gwada shi sau ɗaya sau biyu shi kenan kaga wallahi da wahala to da wahala ai ba abin da yake samuwa da sauki babu shi komai kaga ya yi to an sha wahala kafin ya tabbata ya ci ƙila aka ce a shaja'atu sabrun sa'atin wato jarinta shine haƙuri na ɗan lokaci fayan bagi ya kamata da ɗalibin ilimi ga mai neman ilimi an yasbuta ya tabbata wa yasbira ya haƙuri ala ustazin a bisa yanayin malami ko ala ustazin a wajen malami wa ala kitabin kuma ya tabbata akan littafi hatta hatta la yatrukahu abtara har ba zai bar littafin a yanke ba ma'ana ka fara littafi ka bari ko kuma ka fara wajen malami ka bari duk kar kai wannan idan ka fara wajen malami to kar ka bar zuwa dauka wajen sa littafi ma idan ka fara to kar ka bar shi sai ka kammala shi wa ala fannin haka in ka dauko fanni na ilimi to shi ma ka tabbata a kai hatta la gila bi fannin har ba za ka shagala da wani fannin daban ba akhara daban qabla an yutqina al-awwal kafin ka tabbatar da na farkon kai itiqanin sai ka tabbatar shi kan ya zauna wannan kuma yana danganta daga basiran mutum ne wani zai iya daukan fanni biyu yana kula da su kuma zai iya kai su wani kuma iya fannin tsaye nan da ya hada da wani zai raba hankalin sa kashi biyu kuma duk wannan zai zama wannan bai samu wannan bai samu ba ana so ka samu fanni wanda ka kware a kai in ka gama sai ka ɗauko wani fannin ka kai shi ma ka kai shi ka samu wannan haka dai na to shine ya ce wa ala baladin sannan kuma ka tabbata a gari hatta la yanta kila ila baladin akar har ba ka kaura ka je wannan garin ka tashi ka je wannan garin min gaire da ruwatin in dai ba ya zama dole ba fa inna zalika domin wannan duka abubuwan da na lissafa maka kullahu dukkan sa yufarriqul umura yana rarraba lamuran mutum wa yashghilul qalba yana kuma shagaltar da zuciya wa yudi'ul awqata kuma yana bata lokuta duk garin da kaje kafin ka saba da mutanen garin kafin ka saba da ɗaliban kafin ka saba da malamin lokaci ya kure maka abubuwa duk sun tafi sannan an kwana biyu ka fara saba ka tashi ka tafi wancan garin ba za ka yi karatu ba an gane eh wa yu'zil mu'allima kuma hakan yana cutar da wato malami bayan bagi ya kamata an yasbira wato ɗalibin ilimi yayi hakuri amma turidu nafsuhu ga abin da ransa take so wa hawahu da son zuciyarsa ala sha'ir mawaki yake cewa inna innal hawa lahu wal hawani bi ainihi wa sari'u kulli hawa sari'u hawani innal hawa yace kaga son zuciya lahu wal hawanu lahu wal hawanu shine wulakantuwa bi ainihi haƙiƙaninsa eh in kana son wanda zai zama walakantacce to zartacce shine mutumin da yake bin son zuciyarsa yace wa sari'u kulli hawa duk wanda yake iya daga son zuciyarsa ya buga da ƙasa to sari'u hawa ne wannan shine mai daga wulakanta ya buga da ƙasa nawa yanzu suna prison me ya kai su bin son zuciya ka dan bi son zuciyanka shikenan daga nan sai aye sai kai wani abun kunya shikenan sai mutum sai abin wa yasbira alal mihani wal baliyati yayi hakuri kuma akan wahalhalu da bala'o'a dan yace eh yace bakila domin fakar kila domin an ce kaza inul minani tasko kan baiwa alaƙa na irin mihani suna kan gadan jarrabawa ne. Wannan wajen, wa yasbira ya yi haƙuri Allah mihani a kan tsananci-tsananci walbaliyat da bala'i. Iri-iri ɗalibin ilimi malam irin su talauci, an ce annabi Isa, annabi Musa kai alaihissalam. Ya yi fama da kafirai iri-iri. ya yi fama da rayuwa iri-iri ya shiga ba inda bai shiga ba ya wahala sosai amma ba a taba ji ya kira wahala ba sai da aka zo bangaren karatu na aka ji ana yana cewa atina gada na laƙallaƙi ina min sabari na haza na ba wallahi mun gaji mun wahala tun da bai taba kira gajiya wahala kaga yayi gudun fanfalaki gudun kusan kwana arba'in Iyi, gudun kusan kwana arba'in lokacin da fir'auna ya ba da sanarwa maza a nemo shi, ko da rai ko ba rai a kawo shi. To, kafin ya tafi can a wannan Madiyana, can garin annabi shu'aibu, gudu ya yi malam ba na ɗan wasa ba, amma duk wannan bai kira wahala ba, sai da aka ce ya je makaranta tukuna. to nan bai ce kai kawo guzurin nan mana a taɓa mun gaji wallahi to shi sa dole harkan karatu dole sai ka wahala mala sai ka wahala yana da wahalan gaske kuma ma shi wani jarrabawansa in kai wasa kuma baya da shi din ma cikin wahalar ne to malamai sun ce taskoka na baiwa suna kan gada gadodi na wato jarrabawa ne saboda ka dole sai ka bi gada gadodin jarraba ka tsallaka su ka haƙura sannan ka kai ga samun baiwa har a dinga nuna ka wane kenan wane kenan wane kenan ba ka san wahalan da ya sha ba wa unshittu an rera min kasida wato baiti ana cewa wakila inna wuri ali ibn abi talib an ce wannan baiti na ali ne dan abi talib Allah ya kara masa yadda yace ala la tanalu ilma illa bi sittatin sa umbi ka am majmu'iha bi bayani zaka'in wa hirsin wa istibarin wa bulgatin wa irshadu ustadin wa duli zamani yace ala na'am la tanalu ilma ba zai yiwu ka samu ilimi ba illa bi sittatin sai da ɗayan abubuwa guda shida sai da abubuwan nan guda shida gaba ɗaya yace sa'un bi ka an majmu'i habi bayani yace da sanu zan baka labari gaba ɗayan su a bayyane dalla dalla farko dai zaka kaifin basira ba yadda za a yi da kiki yayi karatu shi sa in kaga danka da kiki ne nema masa sana'a kawai karatu ba zai yiwu ba da kiki ba zai yiwu ba dole ka zama mutum wato mai kaifin basira sannan bayan kaifin basira wa hirsin sannan ka zama mai kwaɗayin kai karatun zai da mutum yake gane ma sai zan to bai da kwaɗayin yayi karatun karatun nan ma ba zai yi ba sannan wasu tsibarin da kuma tsabar haƙuri tsabar haƙuri wani sa'ayi za ka zo kana jira malam ma sai ya fito ya ce ka je ka sai gobe ka tashi ka je ka sai goben sai ka dawo karka ce ai wallahi jiya ma haka ya ce min sai gobe wallahi yau kamar kuma ba baka ci jaraba ba da in ka dawo gobe ma ya ce ma ka je ka sai jibi na ma ka ƙara na biya ya ka sake dawa jibi ita ta saboda haka dole sai mutum ya yi haƙuri sannan wa bulga to abin da ya samu ɗan wana ke na ta faɗa bulga guziri karatu dole akwai guziri in ba guziri karatu ba zai yi ba dole ko dai iyayenka su tsaya maka ko kuma kai ɗin kana da yadda za ka yi ka tsaya wa kanka saboda na farko akwai sayan littafi na biyu ga buƙatun ƙashin kanka kana so ka sayi kaza kana so ka yi kaza ga hidimta malami to ga wasu abubuwa da rayuwa take bukata za ka ci za ka sha duk wannan kuɗi zai yi wannan abu saboda haka in an samu wanda ya ɗauki nauyinka kamar iyaye ko yayanka ko wani za ka yi karatu yalam na boko ne ko na arabic ne ko na addini amma in dai ba wanda ya ɗauki nauyinka kai sai ka yi da gaske karatu ya yi sadaka karatu yana buƙatar guziri don yiwuwarsa in ba guziri ba zai yiwu ba wa irshadu ustazin sannan a samu shiryarwar malami malami ne zai dinga ce maka dinga ƙara maka karatu dinga ƙara maka to nan muka tsaya to mu ƙara nan muka tsaya to mu ƙara da ko wancan littafin ka gama wannan eh to sayo kaza yi kaza yi kaza yi kaza to dole sai an samu irshadu ustadin mutum ba zai iya zama malami ta hanyar koyar da kai ba sannan wa tsuli zamanin sannan kuma sai an samu tsawon zamani tsawon zamani kar ka ce rana ɗaya zaka zama malami la duk wanda ga ya zama malamin ka tambaye shi tun yaushe ya fara karatun zaka ji ya fara abun tun asuban fari saboda ba yanzu ne kawai ya zama malamin ba ba zai yi ba ai a hankali a hankali a hankali wai na abubuwa guda shida sai mutum ya tara su sannan karatu ya yi a wajensa ya ce wa amma ikhtiyaru shariki amma zaɓen abokin karatu bayan bagi ya kamata ga ɗalibi an ya mujidda ka nemi aboki mai ƙoƙari walwari a ka sami shi mai tsantseni wanda baya ta'ammali da haramu wa sahibat tab'i almustaqim sannan ma'abocin dabi'a daidaitacciya wa yafirra ka gujewa min kaslanin aboki mai yawan kasala wa mu'attilin da wanda baya son zuwa makaranta mai yawan baka matsala da ka ce kaza ya ce a'a ba ba je ma mun je ba yau kan ba sai mun je ba to kaga karatu ba zai yi ba saboda abokinka sai bata ka wal miktar sannan ka gujewa aboki mai yawan surutu to sai a zo makarantar ma sai a gagara yin karatu saboda ya cika ku da surutu to kata kata kata kata ya ɗebo labarin sa duk sai ya ba mala kaga abin ba zai yi ba saboda haka ka gujewa wataƙila zaka zo wajen sa za ku yi nazari ma in ya cike ka da surutu shikenan ha lokacin ya kure nazarin bai yi ba shikenan surutu kuma an buga shi sannan wal mufsidi ka nisanci mabarnacin aboki abokanai su suke bata mutum duk lokacin da kake so ka zama mutumin kirki ka shiga cikin mutanen kirki in kaga za a tafi zikirin juma'a ka bi su in kaga da da za a yi diwani ka zo a yi diwani da kai in yanzu za a gangara sallah a gangara da kai to in dai kana shiga cikin mutanen kirki in makaranta za a zo da safe gobe asabar a zo da kai to in dai kana shiga cikin mutanen kirki to in Allah ya da zaka zo mutumin kirki amma kawai ka tabbi wancan mai katon wando wancan mai askin shalama wai wai wai wani mutum ya zama wani iri ko aboki wal fattan sannan ba ruwanka da aboki mai yawan fitina fitina sififfe fitina ya addabi iyayensa ya addabi makwabtansa ya addabi ko masififfe to ba ruwanka da shi to yana abokanai ka nisance su qala sha'ir mawaki yana cewa anil mar'i la tas'al wa absir qarinahu fa kullu qarinin bil muqarani yaqtadi fa in kana za sharrin fa janibuhu sur'atan wa in kana za khairin fa qarinhu tahtadi yace anil mar'i la tas'al mutun karka tambayi dabi'arsa karka tambayi halinsa wa absir qarinahu ka duba suwaye abokanansa duba abokanansa kawai kamar dan babbanka ne yazo haka sai baka san me halinsa ba to kawai ka bar shi ka dan zura mara ido ka gani ya dan yi kwana biyu a wajenka da ya dan fita in dan shaye-shaye ne zaka je ka same shi a can in daban yan shaye-shayen ne yana zazzare idanuwa idan ko mutumin kirki ne za ga wajajen wazifo wazifo wajen karatu karatu haka nan can zai ebo maka abokan ka ya zo da su to haka kawai ka duba suwaye abokanansa su ne shi shi ne su abokanai da aka mun kula da aboki ya ce wa fa kullu qarinin bil muqarani yaqtadi duk wani aboki yaqtadi yana koyi ne bil muqaran da abokin gwaminsa aboki yana satan ɗabi'an aboki haka haka abun yake haka abun yake fa in kana za sharrin idan aboki ya zama ma'abocin sharri ne to fa janibu sur'atan ka nisance shi da gaggawa ba ruwan ka da shi ba ruwan ka da shi wa in kana za khairin idan kuma ya zama mutumin kirki ne to fa qarinhu tahtadi ka zama tare da shi sosai kame da shi abokin ka kullun kula tare ko ya kore ka ma ka ce ai hakuri da dinga zama da mu to zaka shirya yace wa shittu an rera min waka la tashabil kaslana fi halatihi kam salihin bi fasadi akar yafsudu adawal balidi ila aljarid sari'atun kajamri yudau fi ramadi fatahmudu yace kar kai abota da kaslan mai yawan kasala fi halati a cikin halayensa kar kai yadda kai abota da shi kam salihin yace da yawa mutumin kirki yafsudu sai ya zama mutumin banza ya zama mabarnaci bi fasadi akhara saboda bacin wani bacin abokinsa shi shi ma ya zama batacce da da yawa ne ba haka ne halinsa bane to ka bar shi da abokin banza saboda haka ya jona masa halin banza yace adawal balidi ila jalidi sari'atun naso nason wato mutum wanda yake balidi wato marar basira ilal jaridi zuwa ga mutum wato wanda yake jarumi mai basiran gaske sari'a da gaggawa abun yake nasuwa naso na wato mutum wanda yake mutumin kawai wanda yake ba ba, ba mutum mai kokari ba sahoho ake ce masa naso na sahohon mutum zuwa ga mutum kamili to na son da gaggawa yake faruwa in dai sun zauna tare to babu kawai shi ma wannan haka zai koma sahoho shi ma yace wa in kana yace ka jamri zai maka misali yace kaman garwashi ne garwashin ka mai kaifi jajawur yudau sai aka sanya shi fin ramadi a cikin toka yaya fatak mudu shi ma bucewa zai shi ma mutuwa zai haka ne ko ba haka ba saboda haka karka yadda duk yaronka duk gyaruwansa ya shiga cikin abokanan banza to babu kawai wa qala sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa kullu maulidin duk abun aihuwa yuladu ana aihuwansa ne ala fitratil islam a bisa addinin musulunci illa anna abawaihi yuhawidani sai dai iyayensa ne su me da shi ba yahudi in su din yahudawa ne ayu nasranihi ko su me da shi ba nasare in su din nasara ne ayu majisa ne ko su mai da shi arne in su ɗin arna ne malamai suka ce ko kuma su jahiltar da shi in su ɗin jahilai ne ko su mai da shi marar tarbiyya in su ɗin marasa tarbiyya ne a gane an haife shi fes bayi da matsala amma waɗanne iyaye ya samu idan ya same su malamai ne ya su malamantar da shi su mai da shi malami an gane in ya same su marasa basira ne makiya malamai waɗanda ba su damu da karatu ba ya su mai da shi haka saboda haka mu kula sosai wa yuqalu ana faɗa fil hikimati bil farisiya wato wasu maganganu na hikima da farisiya ana cewa ya rabada baddatara biwadazi ma rabada haka za a tibakan lahus samad ya ce ya rabada ya ce ya kai mai mummunan ɗabi'a battara biwadazi ma rabada ya ce munin halinka ya fi na wato baƙin maciji cutarwa ya fi na baƙin maciji cutarwa ya ce haƙƙi zati baka Allah sama da ce na rantse da zatin Allah abin nufi da bukata ya raba da ya ce ya kai mai mummunan ɗabi'a arid turasi jahim wannan mummunan ɗabi'an naka zai kai ka hautan jahim ya ce yara tiku ka riƙi ku kirata abokin kirki ya ba na'im zai shigar da kai har cikin aljanna mai ni'ima eh zai zama sanadiyan shiganka har cikin aljanna mai ni'ima saboda haka ƴan uwa mu kula da abokanai mu kula da abokanai suna da tasiri sosai wajen gyaruwar mutum ko bacin sa eh manzo Allah yake cewa sallallahu alaihi wasallam falyanzur ahadukum man yukhalif ɗayan ku ya duba da zai abota wakila wani malami ya ce wato aka ce in kun tattabgil ilma min ahalihi aw shahidan yukhbiru an ga'ibi fa atabir al-arda bi asma'iha wa atabir sahiba bi sahibi yace in kunta in ka kasance tabgil ilma kana neman ilimi min ahali daga ma'abuta shi aw shahidan ko kana neman mai shaida yukhbiru da zai bada labari an ga'ibin ga wanda bayyanan fa atabir al-arda to ka kula da ƙasa bi asma'iha da sunayenta ka kula da ƙasa da sunayenta ƙasa ba duka iri ɗaya bane akwai ƙasa mai ɗaukan shuka akwai wacce ba ta ɗaukan shuka an gane akwai wacce tana ɗaukan shukan ma amma banda wannan banda wannan sai wancan da wancan an gane to ba kowaye ne za ka yi mu'amala da shi ba ba kowaye ne mu'amala da shi zai haifar maka da alkhairi da arziki ba ba kowaye ne ta'ammuli da shi ko zama tare da shi zai sa ka amfana ba saboda haka ka dinga lura waye ne waye ne waye ne waye ne waye ne ba waye ba kafin ka yi mu'amala da mutum wa tabiri sa'if sahiba ka kula da aboki bi sahibi da kuma aboki لا سامو داش اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما والكاتب لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله يقول الذين جاء الذين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين